مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا قول إبراهيم نجد الهادي مولانا عبد الإله بدرنا الوهادي مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا من بعد بسم الله ثم الحمد مولانا بالله بسم الله ثم الحمد مولانا لله ذا الدول عظيم المجد مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا نزيهة مني إلى إخواني مولانا نزيهة مني إلى إخواني مولانا فتمسكوا طريقة التجاني مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا طريق مال الفضل والرضوان مولانا طريق مال الفضل والرضوان مولانا أسلك بالسنة والفرقان مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا ولا بملازم بالتريق مولانا ولا بملازم بالتريق مولانا إذا ينادى الرب بالتحقيق مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا فلست بأب طريق دربه مولانا فلست بأب طريق دربه مولانا إلا إذا كنت دواما تتلوه مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا اسمه كده مزيد biyar ko nasihatun dariƙa walazin falansa hudu ko to in bar shi a hudu yadda kan ada an haddace shi wancan an haddace wannan ma kan mu da an haddace to sho molamu shi ibrahim cewa nasihatun minni ma'ana hazihi nasihatun wannan fa wata nasiha ce minni daga gare ni zuwa wa zuwa ikhwani zuwa ƴan uwana musulmi nan shau ya nemi mana nasiha ne ne wa musulmi nasiha yace fal tumsiku ku riƙi dariƙar tijani dariƙar shehu tijani fal tumsiku ku riƙi dariƙar tijani dariƙar shehu tijani kamar a ce to dariƙar shehu tijani me ce to wacce ce dariƙar shehu tijani da ya ce ɗariƙa mahadal fadali ita wannan ɗariƙar da na ce kuraka ɗariƙa ce fata tsantsan fabala ɗariƙa ce ta fabala shi ubangiji tabaraka wa ta'ala akwai su da'irori biyu ga ubangiji akwai da'iratul amur da'iratul amr wa nahyi akwai kuma da'iratul fadali ita da'iratul amr wan nahi da'ira ta umarni da nahi shine zaka ji a cikin alqur'ani yana cewa wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran idan kai alheri komai kankantar sa zaka gani idan kai shari komai kankantar sa zaka gani kamata jini tudanu yadda kai za a yi in kai tsaya Allah ya baka lada in kai kuskure Allah ya kama ka in kai zunubi a rubuta ma laifi ai wannan tabbatacce ne ko ya tsaka ko kuma wannan adalci ne na Allah tsantsal adalci ne na Allah idan kai ya kama ka idan kai laifi ubangiji ya baka zunubi in kai aikin alheri a baka lada to kuma Allah yana da wata kuma da'ira ita kuma ta falala ita kuma a wannan da'irar yadda ya ga dama yana yi yadda ya so haka yake a irin wannan da'irar ne ya tabbata hadisi sahihi a cikin sahihul bukhari cewa ubangiji tabaraka wata'ala a alkiyama ya yi alkawari zai cika wuta ya yi alkawari zai cika aljanna to saboda haka in yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta zai wuta sun shiga wuta sai ga shi ta aljanna an zuba mutanen duk mun shiga insha Allah amma aljannan bata cika ba saboda haka a take ubangi tabaraka wa ta'ala sai asalin lamarin su kunne kawai sai ne wasu jama'a su tashi su ba su zo duniya ba ballantana su wani abu na ibada kawai a take zai ubangiji zai nufi a tashe wasu mutanen yace a je a cika aljanna da su kaga su wancan ba waccan da'ira suke ba dan inda a waccan da'ira suke ba za a sa su aljanna ba saboda ba su yi aiki ba kawai nan fadala ce kawai da'ira ta fara ya ga dama ya watsa su an fahimta daga cikin ita wannan da'ira fadala shine zaka ji Allah yana cewa innal fadala biyadillahi ita fadala ubangiji ya fifita wanda ya so wannan a hannun Allah yake yake yutihi man yasha'u yana ba da fadalarsa ga wanda ya so daga inda ya so yake ka cancanta baka cancanta ba uwu sai baka to da'iratul fadl kenan to ita dariƙar tijaniya wato dariƙa ce ta tsantsan falala wato dariƙa ce ta neman fadalar ubangiji saboda shugabanmu mai ɗariƙan mallonmu shehu tijjani ya nemi lamana gurin manzon Allah cewa duk almajirinsa duk almajirinsa manzon Allah ya masa lamana cewa ya mutu da imani ya nemi lamana gurin manzon Allah manzon Allah ya masa lamana in ya je kabari ya sadu da annabi ya nemi lamana gurin manzon Allah in ya je alkiyama a filin mahshar ya sadu da annabi ya nemi lamana gurin manzala in ya shiga aljanna ga shiga annabi shehu tijjani ya nemi haka shehu tijjani ya nemi haka a gurin shugaba sallallahu alaihi wasallam wajen da kuma nan an san babu babu a wajen ma sallar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an shirin kafu fa qala la ba taba tambayar manzo Allah wani abu yace babu manzo Allah kuma ya masa lamana to amma kuma fa mujidi warrudwani kuma ɗariƙa ce ta neman yardar Allah. Utsisa wanda aka kafa harshashinta, aka ta'asisinta, aka gina ta, duk sunnati da sunnar manzon Allah, wal furqani da kuma alƙur'ani, da haka aka gina ɗariƙar Tijjaniya. To wannan abu da aka faɗa an ɗariƙar Tijjaniya cewa ɗariƙa ce ta faɗa, haka kawai kake samun ta da cewa ni ba Tijjani ni ba Tijjani ne a'a. kai aiki a gaba sai ka lizumci abin da maulamu shebran ya faɗa ka ga yace wala zumu lazima tsarihi farko ka lizumci lazumin wannan dariƙa lazumin safi lazumin yamma wazifa zikirin juma sai ka tabbata kan aikin wannan bayan sharaɗai daga cikin banya a cikin sharaɗai kamar da kullum nake faɗa sallah duk lokacin da ka zo kana da awar kai batun jani ne kai batun jani ne ya zama kana wasa da sallah ana sallah kana can kana wasan ka kaga wa tun anan ka nuna ka raina sallah kenan waye ya zo da sallah maza Allah ne ya zo da sallah kaga akwai wani abu tuhuma a kanka to ba za ka shiga cikin da'irar almajiran shehu tijjani ba sai dai a bakka da suna da rafi shari'i an fahimta yawwa duk lokacin da ya zamo kai ba tijjani ne ai kaza da kaza mu mutanen shehu ne ina tare da shehu kaza ai kaza da kaza ba ka zamo ka rike wannan abin da shehu ibrahim ya faɗa ba to fa sai dai a bakka da sunan ɗariƙa dan shauta ce wa lazumu kulzumci lazima zai ɗariƙi abin da yake lazimi a cikin wannan ɗariƙa lazimi wazifa zikirin ma bayan sharaɗai bayan sharaɗai ka cika sharaɗan ɗariƙa tukunna sai ya ce biza da wannan ne abin da aka gaya ma yunalur ribuhu ake samun riba yunalur ribuhu ake samun riba duk ta haƙiƙi bisa tabbatarwa duk ta haƙiƙi bisa tabbatarwa sai ya ce kuma falasta tarbahu fi ahadar ɗariƙi kai mai sauraro ba za ba ka taɓa samun riba ba fi ahadar ɗariƙi kawai dan ka karɓi tijjaniya ka samu riba in ji shawar ibrahim falasta tarbawu ba za ka taɓa sama wanda ya samu riba ya samu arziki ya dace fi hada ɗari kawai da ka laƙana ma ɗari ka tijjaniya ko da kawai ka je ka zo na da wani bawan Allah ko wani shiru kawai shi ke zama ka rabauta a'a sai ce illa sai dai iza kunta idan ka zamo tusluhu ma'ana kana getta lamarinka kana zama mai salaha kana zama mai kyakkyawar ɗabi'a kana zama wato mai kyakkyawar ɗabi'a wajen ma'amalarka da ubangijinka kana kyautata ma'amalarka ta sulhu kenan sadu tsakaninka da shugaba sallallahu alaihi wasallama kana kyautata ɗabi'a tsakaninka da bayan Allah kana kyautata ɗabi'a tsakaninka da abokanka abokinka ne wannan wannan batijjani ne wannan batijjani ne sai zama kana cutarsa kana masu wani gani gani kana raina shi a ba mala albarkar ɗabi'a sai dai kaga ana yi inji shoyi ibrahim saboda haka abun ba karami ba ne ku yara ne ku tsaya ku nutsu ku san abin da ake gaya muku ya ce illa iza kun su sai izan za ka zama kana kyautatawa kana salaha kuma da'iman fitar da'iman kana cikin haka sai ya ce mukammalan sai mu tsaya nan ku yawwa to wannan shine sai ka zama kai ya zama an samu salaha cikin ayyukanka cikin lamurkanka cikin dukkanin ma'amalolinka da ubangiji da ma'amalolinka da Allah sai an samu salaha sai an samu wato cikakken gyara yawa amma kawai cewa ni ina ɗariƙa ina wannan ba a samu salaha ba to wannan ba za ka samu albarkar ɗariƙa ba yawa amma in ka riƙe ka riƙe hannu biyu to albarka ko za a ganta sai dai ka zo gurin wasu ma sai dai a zo gurin ka a samu albarka duk shehunan da kuke gani albarka da Allah ya musu albarkacin tijjaniya ne amma fa sun riƙe ta hannu biyu sun riƙe hannu biyu ba ka suka zauna kawai shi kenan sai dai su dinga yawo ba ruwansu da lazimi ba ruwansu da wazifa ba ruwansu da sallah ba haka suka yi ba sai dai kawai mutara ce sharbi ana tara su ma a ba haka suka yi ba aiki suka yi aiki suka yi yawwa ko rate hoto duk rate hoton shehu ba shine ɗariƙa ba kuma ba shine soyayyar shehu ba wallahi ba shi ba ne inda ratin hoto shi ne soyayya da mun ga shegunanmu da mun ga shi aliyu harazimi kullum da hoto a wuyansa ko kuma shi abal fatai shi ma mun gan shi da mun ya sha zuwa nan gurin shi mu ga da hoto a wuyansa mun taɓa ganin hoto a wuyansa ba ko kuma ɗakin shiwon ka shiga da duk liƙe ɗakunansa zai yi da hoto to ba wannan ne ɗariƙa ba wannan ne faida ba yawwa ita faidar ka nufi Allah ka yi saiki zuwa ga Allah ka nufi manzon Allah ka nufi Allah ka nufi annabi da zahirinka da baɗininka to faida kenan ka nufi Allah kawai sai zikiri sai salatul fati yawancin muridai yanzu ma salatul fatin ma ba kwa yi yawa sai da kawai ka zo a ce kayi tarbiya shi kenan ka gama kana tafiya kai kai arifi ina ka zama arifi ai baka zama arifi ba tukunna ka zo in ka zo kuma kai tarbiya ai kamar ai Allah yana da iyaka ne Allah ba shi da iyaka ai yayin da ka zo kuma kake cewa kayi tarbiya ai lokacin ma kuma zaka fara aiki kamar zaka fara karatun alqur'ani ne kai wannan dugon ba lokacin za a hau tafiya sai kai ta salatul fati kai ta salatul fati kai ta salati kai ta salati kai ta alqur'ani kai ta kuma kana ɗabi'u masu kyau yawa kuma musamman ina muku nasiya wajen raina mutane kaga abokinka dan so da yawan ku wani sai ga shi wani shegina ne zan girmama shi wani dan shegina ne zan girmama shi wani wani babba ne zan girmama shi amma abokinka wanda yake sa'anka to wannan abin wulaƙantarwa ne a'a shi duk wani in dai musulmi ne ka ba shi haƙƙinsa balantana ɗan uwanka na ɗari'a ka ga girmansa kana rena shi sai ka samu albarkacinsa ba sai kai mai hidima ka samu albarkacinsa su manyan haka maga suna yi abokansa ma hidima suke musu ka haɗa ko kuna tare da wani abokinka ne na Allah to wani zubin kyautata masa kar ka bata kar ka ce wannan ina ruwa na da shi kyautata masa albarkacin ta masa da kai baka san irin tsakaninsu da Allah ba sai Allah ya dube ka da Allah dinga kula a zauna da kowa lafiya ana ji yawa to saka alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih ma qulika wal khatim lama sabqa nasir al-hijra ولا هادي إلى صراطك المستقيم ولا هادي قدر المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم شوية نعم شوية فاتحة صلاة الفاتحة